وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وترك الأمته على مهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata wanda ya dace da goma da watan rajab bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da biyu da wata na watan ɗaya miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatun littafinmu na adda'u waddawa wanda suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawa ishafi littafin al'imamu ibn al-qayyim al-jauziya alaihi rahmatullah a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na alfurkan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau da yardar Allah subhanahu wataala zamu tashi a darasi na 40 cip cip haka ne darasi na 40 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a dukkanin mako ai zamu tashi a gabar da malai yake cewa wa fi jami'i tirmizi min hadisi abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالتي يا تبت a cikin a cikin Jami'u Tirmizi littafin al-Imam Tirmizi alaihi rahmatullahi ta'ala daga hadisin Aba Huraira Allah ya kara masa yarda Aba Huraira yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakhruju fi akhiriz zamani qaumun wasu mutane za su fito a ƙarshen zamani a ƙarshen zamani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi wasu mutane za su zo wanda yahtiluna ad-dunya bid-dini suna neman duniya da addini ta hanyar addini duniya abun nema ce a gunsu amma ta hanyar bayar da addini da sunan addini ake neman duniya wayalbasuna lin-nasi mausukat bani sannan kuma suna sanya wa mutane riguna na na na tumaki na awaki ma'ana saboda tausas minan lini saboda tausasawa saboda kawo mutane sauki da ruksa a cikin al'umma har ta kai za su dinga sanya wa mutane riga ta ta ta, ta abun nan ta fata na na dabbobi alsinatuhum ahla min as-sukar alsinatuhum ahla min as-sukari annabin Allah yake cewa halussan su saboda dadin zancen su ya mafi sikari zaki zancen su yafi sukari zaki wa qulubuhum qulubuz zi'abi annabin Allah ce zukatan su kuma zukace ne na na zi'ab na kura yaqulu Allah yaqulu Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki zai ce abi yaqtarun yazo da ni suke ruduwa wa alayya yashtariun kuma a kaina suke aikata mummuna fabi halaftu Allah ce na rance da karan kaina la ab'athanna ala ulaika minhum fitnatan tad'u al-halima fihim hayrana Allah ce wallahi sai na aiko musu zan aika ma wa'annan mutanen wata fitina wadda za ta bar mutum mai haƙuri ya zamanto hayran yana cikin wani yanayi na aka ce hairan sifa ce mutum ya kasance cikin dimuwa mutum wanda yake cikin mutum mai haƙuri zaman tuwa a dimance wannan hadisin al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi sai dai kash Nasiruddin Al-Albani ya da'afa hadisin yace hadisi ne da'ifi bal ma yace hadisi ne da'ifi jiddan sai dai akwai abun doka a ji malamai a cikin wannan hadisi na daga cikin ghaibiyat abinda bai faru ba wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari akwai su ababe da basu faru ba amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana bada labarin su wannan na daga cikin abin da annabin Allah duk da hadisi da'ifi ne amma asu ba ko ba wannan hadisin ba akwai su ababil suka sha faruwa wanda annabin Allah yake bada labari kuma abun an gasa sun faru tabbat daga ciki hadisin sinfani min ahlin nari lam arhuma qattun hadisi ne sahihi cewa annabin Allah ce wasu wasu al'umma daga cikin al'ummata wasu mutane daga cikin al'ummata min ahlin nari ɗan wuta ne koyaushe za su zo za su zo ne ƙarshen duniya kamar da manzon Allah ya bayani sallallahu alaihi wasallam yace lam arahu ma qattun ni annabin Allah ban gansu ba mana ban yi zamani ɗaya da su ba ba ma ba mu lokaci guda da su ba sai yake cewa kuma ɗan wuta ne ɗan wuta ne Allah ya kare mu to kaga wannan da ghaibiyati ne wanda Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dilala ce ala ala ala risalatihi cewa shi manzo ne na Allah subhanahu wataala ya dinga ba da labarin abin da bai abuku ba kuma zai abuku nan gaba wannan alama ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi annabi ne daga Allah dan aikin Allah ne kuma Allah na masa na masa wahayi to wannan hadisin da Nasiruddin Albani ya ya da'afa sa wanda Nasiruddin Albani ya da'afa sa mal suka ce daga ciki akwai wasu daga cikin wasu hadisai wanda ba wannan ba wanda suna ishara game da wannan hadisin abin da yake ishara akan sa shine za a samu su mutane a ƙarshen zamani da sunan addini suna yaudarar al'umma. Jama'a mun zo wannan lokacin ko mun zo ba. Na'am, muna a ƙarshen zamani kenan ko? Da sunan addini za su dinga sayar da addininsu suna neman duniya ta addini. Duniya ake nema ido rufe ta hanyar bayar da addini. Mutum da riga ta malinta ko ta ɗalibtaka za a aminta da shi kuma sai ya yaudari al'umma nawa ya faru daga wannan alama ce ashe ta mi ta tashin alkiyama daga lokacin da malamai suka koma suna yaudarar jahilai to an samu matsala cikin al'umma sai dai a yi facin Allah ya kaso kin al'amari amma wannan yana nuna cewa alkiyaman nan fata ta kusa sannan kuma yalbasuna linnasi musukad suna sanya wa mutane watan fatin fatin tuma aka ce abbal ana nihin ko akuya da abin da shahi tumaki da awaki shine abbal ina fata mun fahimta minan lini saboda lausasawa saboda sauƙaƙawa al'umma kamar duk wani abu nawa da zai girgiza zuciyar mutane da zai sa mutun ya ya firgita ya tana cewa fa zai haɗu da Allah subhanahu wataala ba a yi sai zamanto an mai da wa'azi hanya ta barkwanci hanya ta ta sa mutane da da sa nishadi abinda zai tsoratar da su ya ya girgizar da su ya sa su zubda hawaye su yi kuka to ba za a yi ba sai ana ganin ah to ai idan na cika wa'azin da zai sa al'umma kuka mutane ba za su saurare ni ba gwara dole sai ka dauko kawai ka zamanto dan ban dariya a lokacin za a saurare ka kaga wannan alama ta cewa alkiyama ta zo ta zo karshe manufar shi na sakon Allah subhanahu wataala ba dole bane fa sai mutane sun yi imani da kai abinda malamai kamata su doka su fahimta da daliban ilimi mu ire-iren mu shine cewa ba malamin da yake a matsayin annabi yake matsayi na annabi ba dalibin ilimi wanda Allah ya aiko wa sako ba shi iyaka da tabligi ne naka isarwa ne kawai hatta annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam me Allah ya ce masa inna ma alaikal balagh abinda yake akan ka kawai ka isar amma hisabi namu ne annabin Allah a rayuwar da ya sallallahu alaihi wasallam sai dai basu al'umma suna kafirci saboda da'awar ta game ko ina amami saboda Allah ya nuna maka cewa fa da iya dadin zancen mutun ne da hikima da fasaha da balaga to da ba wanda yake manzon Allah a duniya duk duniya ba wanda yake laysa hunaka afsahu an-nas ghayruhu ba wanda yake manzon Allah fasaha da balaga da zaraka ta halishi amma duk da haka dan an waye gari akwai mutane da basu imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma sun fika fa'intar larabcin nan fa sun fika fai sun fika son shi a farko kafin ya zamanto annabi amma daga lokacin da aka bashi annabtaka kuma sai abun ya juye to wannan ana son a nuna mana cewa kai kai iya naka kokarin kuma mutum guda ya fa'inta ya fi taron al'umma da basu faici komai ba so ake ya zamanto an samu taghyir taghyirus suluki da kuma taghyir taghyir abinan khulqi dabi'u dabi'un al'umma ya zamanto muna karatu ana samun canji a dabi'un ina fatan mu fahimta amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke karantarwa ta yadda zaka ga annabin Allah sahabbai na kuka ko shi na kuka ba sa kilguwa balma sallallahu alaihi wasallam darisa a cikin karatu kadan ne ce dariyar shugaban halitta kadan ne ce to annabi ke cewa za ta kai inda za su dinga sanya wa mutane riga ta tumaki ko ta awaki saboda lausasawa duk abin da zai sa ba za mu yi fatawa da za ta dan sa a ce kaza ba a'a iya dai kawai abin da yake akan ka ka isar da sakon abin da Allah ya sanar da kai shike dan kawai wanda yaji yayi amfani to fa ni'ima wanda kuma bai yi amfani ba kai ka ka ka wadatar ka isar afwan kar mu manta akwai annabin da Allah ya aiko duka duka duka duka ba sa wuce mutum ba ku suka imani shi cikin al'ummarsa balma akwai manzo annabi ne na Allah sukutun da Allah ya aiko da annabtaka guda gaba ɗaya garin da aka aiko sa ba wanda ya imani da shi ba ba wanda ya imani da shi kuma a haka ya haƙura manufar shine malam kada a cika al'umma da dogon surutu iya abin da ya kamata a ɗabi'antar da al'umma da ɗabi'a nagartacciya mu san abin addini iyakar sanin addini sai gaske ana taruwa karatu da za a tashi ana bayanin rukunnan imani ko rukunnan musu ko kuma fara'idus arkanus salati wani bai ma sani ba kuma yana zuwa karatu to iya abin da ya kamata a damu abun karatar da al'umma kenan ko Allah ya samu yin lafiya annabin Allah yake cewa alsilatuhum ahla min as-sukar dadin bakin su zakin baki zalaka ta harshe in suna magana ta fi sikari sukari zaƙi saboda iya zance wa'inda mutane suna da yawa rufa akwai malamai da ɗaliban ilimin da in zai maka maganar nan ko zai karanta maka ƙur'ani sai ka rantse da Allah shi aka saukar ma amma da zaka koma janibi na kuma ɗabi'a sai ka iske shi wawa ne sakare a ɗabi'a bai da mu'amala da mutane haka ne ko baka bane wallahi ka same shi Allah dai ya tsare mana mutuncin mu kuma Allah ya kare muna rayuwarmu da imaninmu baki daya amma ba asara a rayuwa kamar dalibin ilimin da yake gogormaya ta da'awa kuma aga aikin sa ya saba ma abin da yake karantarwa yafi kowa zama cikin hadari gwara ma ka aje ka koma wata tasha ta daban Allah ya samu wani lafiya annabin Allah yake cewa qulubuhum qulubuz zi'ab zukatan su zukate ne na kura ya zuce kura take ga tsoro gaban tsoro ga tsoro ga ban tsoro Allah ya kare mu sai Allah ya ce abi yaghtaru yanzu da ni za su rudu har har za su dinga ruduwa da ni ana yaudara da sunan addini akwai wani abu da ta faruwa da wasu daga cikin ɗaliban ilimi wanda kuskure ne ka zama ɗalibi na ilimi mai karantarwa baka da aikin yi kuskure ne kuskure ne mutum ya zama malami yana karantarwa yana da'awa baya da sana'a kuskure ne ina ba ta mu fahimta to irin wannan mutanen ne shi baya da sana'a ya dogara da masallaci da abin da ake samu sai zaman to duk juma'a ya ka zo kullum za a yi sanarwa ga abin da aka samu a kes ce ina mata ko naira kaza ina dan fadin kudin da ake samu kullum ake sallar juma'a ne ga abin da aka samu kullum wannan abun ne ba a ƙari ba rage misalin ka ce a ce kullum kawai jika goma ce kullum jika goma ake samu an ɗauki tsawon lokaci ana tafiya a haka sai wani ya ce kai al'amarin kako da gaske ne sai ce yau ayyuka ta ƙare yanzu ya aka yi kawai sai dauko jika gomar ya sa a kes eh aka zo bayani kuma jika goma aka samu kaga an samu matsala kenan ko akwai ɗaliban ilimi saboda rishin sana'ar yi za a zo da sunan zamu je wajen wa'azi za a sai mana kaza to alhaji muna son kaza kuma sai a bada ba komai wannan wannan yana ga cikin al-ghubun al-ghul yana cikin al-ghul wannan wannan ghululi ne cikin cikin cikin cikin shari'a kuma Allah ce wa man ghallafa tana fa al-imran ce ko al-imran ce subhanallah wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah duk wanda yayi ghul shine kaci wani abu wanda bai kamata ka baka da haƙi na kaci sa kace za a yi wa'azi sai aka baka kuɗin kuma sai ka je ka sa matar kale shi da ranci da Allah sai kawo Allah bayani wannan kuɗin haramun ne haramun ne haramun ne Allah ya dace da mu to sai Allah ya cewa la ab'athanna ala ulaika minhum fitna wallahi zan tado fitina a cikin su zan turo musu fitina tada'ul halima fihim hayrana zata bar mutum mai haƙuri a cikin rudu wa zakara ibn abi dunya min hadisi ja'far bin muhammad ana abihi an jaddi ibn abi dunya ya rubuta a cikin littafin sa al-uqubat daga hadisin ja'far dan muhammad dan abihi an jaddihi daga kakansa qala yake cewa qala aliyu aliyu yana cewa wani aliyu kenan Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu arda yace yati alan nasi zamanun nan daga ba wani lokaci zai zo mutane la yabqa min al-islam illa ismuhu ba abinda zai saura da musulmi sai sunan musuluncin kawai ba wani abu na musulunci sai suna shi yasa wani yake cewa da da da wanda yake ba musulmi ba idan yana son ya musulunta to kada ya kalli musulmin zamani ne ya dubi shari'ar musulunci amma da zai dubi musulmin to ba abin da zai sa ya musulunta ba sai kuma fahimta ba mun taba zuwa wani gari wajen wa'azi ake ba mu labari eh mashaya inda ake shan giya a shekara lokaci guda ake samu a sabunta su a gyara su wani lokaci ne lokacin azumi suka ce musulmin da suke zuwa shan giya sun fi kiristan da ke zuwa shan giya a wurin musulmi suke kwankwada ta sun fi kiristan da suke rayuwa a wannan wurin kaga wannan sunan musulunci ne yanzu abu nawa ne wanda a shari'ar musulunci haramun ne da ɗaliban ilimin da wanda ake karantarwa kowa yana aikatawa Na'am? Allah ya yi yawa da su, kaga wannan zamani ne wanda muka zo, wanda sunan musulunci ne, wani fa yana sallah ne, kullum da shi ake sallah guda biyar a masallaci, subahin baya race, azahar haka, la'asar haka, magariba lisha duk baya laccinsu, amma da za ka tsare su tsakaninsa da Allah ka tambaye sa rukunnan na sallah, farillan sallah wallahi bai san su ba. wani ba kaka je ne safarin an taba ta wani ya taba labari nan garin an taba tambayar wani ladani na masallaci duka khamsu salatu shike kiran sallah baki daya aka tambaye shi farin farillan salati guda bakwai na ai farillan arkanul islam rukunin musulunci guda bakwai na ladani sukutun na masallaci to fa babalaka bil ma'amumina ladani sukutun kaga wannan sunan musulunci ne ba ya da cewa ba mu san addinin mu ba akwai wasu daga cikin musulmi da dama an ka tambaye su abin da shayin musulunci ba sani ba kuma abun ban haushi take ci wai wanda bai san rukunnan imani ba shi zai tambaye ka wai wai wace mace ce wai mijinta annabi babanta annabi ta haihi annabi yayanta annabi tsananta annabi cewa rukunnan musulunci bai sani ba ba bai kare zaunuwa a kansa ba zai tambaye ka wai wai mi sunan matar shedan wai suna uban fir'auna duk wannan ta wai amfanin su wannan abin shi da ba bai fa'in bai ma fa'inci abin da yake shari'a sarfawa to yake cewa lokaci zai zo mutane la yabqa min al-islam illa ismuhu ba abin da zai saura sai musulunci duk wani dabi'u da musulunci ke kira laga su ba su ba su ba su wala min al-qur'ani illa rasmu kuma ba abin da zai saura daga qur'ani sai zanen qur'anin an haddace amma kuma ba aikin an san ayar za a iya jata a karanta amma aikin yana da wuya sai sa wani lokaci wallahi zama dalibin ilimi akwai hadari gaban tattare da shi ku san hadarin sa shi duk abin da kake karantawa na karatu to idan ya zamanto kai ba haka wannan abun to gaban Allah sai Allah ya tambaye ka kusan sahabbai daga wasu daga cikin mutanen mutane a zamanin manzala sun matsu a tai jihadi a fita a tai a gwabza ayyaki tun gabanin Allah bai bai wa manzon Allah umarnin ayyaki ba amma da aka ce aje a yaki suka fara da baya da Allah ya umarni da aje jihadi sai suka fara zuzuta wanda suke gaba gaba wajen a tai jihadin da aka ce to Allah ya bada damar yazo aje a yaki kafirai sai suka fara ja da baya Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtana 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun zulubin mai girma ne a wajen Allah laifin ba karami bane ka dinga fadar abin da baka aikatawa magabata malamai magabata rahmatullahi alaihim su wa'azi ma ba sa wa'azi su san ba sa yin abu wa'azi ba sa yi in suka san ba sa ba za su iya ba maulidin suka san yana da wasu tabbaka wannan hadisin to ba su makarantar da shi saboda gudun kar ya zama to hujja a kansu sun faɗa kuma su aikata ba. Allah ya datar da mu. Ya ce, Wala min alƙur'ani illa rasbuhu, masajiduhum yau mai idin amira, ya ce, Masallacin nan su a wannan lokacin fa ana cika su, ana ƙawata su, aka ce, Amira, ana ƙawata masallacin nan. Za a dinga ƙawata masallacin nan, ana ma masallaci kwalliya, kuma ana halartar sallar. Amma wahiyar khirabu bin alhuda babu shirya ko dai a cikinta. ba shirya a cikin masallacin nan sai kai suke a masallaci yazo a masallaci ta kai ana sata ba ka bane yanzu ta huce ba satar kayan mutane har kayan masallaci sacewa ake kayan masallaci kayan ɗakin Allah shi ma sacewa ake kai ka san duk wanda idan sa ya ya rufe har ya iya satar kayan ɗakin Allah to na gidan uban kowa ma zai doka ba ka bane an yi wasu an yi zina yanzu nan garin har a masallacin ne an yi zina har a cikin masallaci ana zina Allah ya kare mu masajiduhum wa hiya amira yawma idin amira wa hiya khirabun min alhuda ba shari'a ciki ba wani abu na shari'a a ciki za a zo kowa ya salla ta garin su ba a gyara sahu da kyawu ba a yin ibadar da kyau kuma wani abu fa ɗan uwa mu yi haƙuri musamman da limamai masu ba da sallah wallahi akwai buƙatar lokaci zuwa lokaci ku dinga tunatar da mamu akan sallar nan minti uku minti biyar an sallame jama'a ku yi hakuri bayani kan sallah ko da gaba gaba ake ɗauka ko da a wata wata ne ka sauke yauni dai kawai eh ka sauke yauni Allah ya rufa mana asiri amma ƙasar nan ana ce mu sallah mutunci wallahi ƙasar nan ana ce mu sallah mutunci sai yake cewa ulama'uhum sharru man ulama'uhum sharru man tahta adimis sama malaman su na wannan zamanin sune sharrin al'ummar take rayuwa karkashin sama ulama'uhum sharru man tahta adimis sama malaman su na wannan lokacin sune mafi sharrin halittar da take karkashin sammai girgijen sama sune mafi sharrin al'umma منهم خالة الفتنة لغوص فتنة تكي فتوة وفيهم تعود كما غوص تكي كما دوة فتنة سوكي حد ساتا كما غوص تكي كما سيدي وانا حديث شما ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تعالى حديثي ني ضعيفي حديثي ني ضعيفي يا كذا cikin silsila al-hadith ad-da'ifa hadisi bilamba 1936 sai jama'a hadisin da ya tabbata da da akwai matsala ko da hadisin ya tabbata to da akwai da akwai matsala amma dai jama'a tsakani da Allah akwai dan birbishin gaskiya cikin cikin cikin birbishin alamun wasu ababe na na na gaskiya cikin abun budibe da muke rayuwa rayuwa a wannan zamani abun yana bani mamaki malam abba sai ka tarar a islamiyya inda qur'ani kaka dauki zancen boko ba a islamiyya inda aka kawo yara a karantar da su Qur'ani da hadisi amma sai a waye gari malamin yana da kusan budurwa kusan guda shida cikin dalibansa wai wanda aka aminta da shi aka kaye karantar khairu kitabillahi mafi alkhairin littafin da Allah ya saukar a duniya aka bashi amanar yara ya karantar da su wai kuma shi yanzu yake cin amanar iyayensu wannan ba shari bane cikin al'umma tsakani da Allah kai kai wa da'awar manzon Allah adalci kuje da Qur'anin da Allah ya baka kai masa adalci kai kai wa kanka adalci kai wa wannan yaran adalcin kai wa iyayensu adalci jama'a mu dai ta roƙon Allah ruha mana asiri kuma Allah ya ƙara tsire mana ya ƙara tufa mana asiri duniya da alƙiyama kuma Allah ya tsare mana mutuncin mu amma wannan musibar tana abkuwa cikin al'umma diyawa balma wallahi akwai malaman da su ne silal lalatar da yara da dama ba ina faɗa bane don cin mutunci na faɗa ne don mu gyara ayyukanmu ina fada ina fada ne dan mu gyara ayyukanmu to uwa uba aboko alakwal can nan ne abun yake kankat kenan zaka yi shi professor da lambar dalibansa sun fi a kilga kuma kowace yana ishe da ita kuma kowace tana turo masa message ko kun fahimta wannan cin amana ne wannan ba wannan ba karamin musiba bace Allah ya ƙarufa mana asiri jama'a mu koma ma Allah subhanahu wataala zama dalibin ilimi wallahi ba ta sai shirya abin wani lokaci yana na tsara ina duba al'amarin sai ga gaskiya akwai matsala cikin al'ummar mu akwai buƙatar a dage da addu'a a dage da neman Allah subhanahu wataala sabati duk matsala ce ta zuciya ita matsala ta kuɗi da mata duk duniya ba wanda baya son su in ka ji mutun ya ce maka wani akwai son kuɗi gare ka rena ka ne yake haka ne in ka ji mutun ya ce maka kana suka cika son kudi ya rena kai ne wallahi lazim ba wani makhluki a duniya wanda baya son su babu hatta annabawan Allah da suke annaba suna neman su haka ne ba wani annabi mai zaman banza ba shi ba wani annabi da Allah ya turo dan dan wanke goma sa biyar kowa ne ma yake da kansa ba ne ma wani ake yi to kuma wani annabi ne yake aure sai iya annabin da Allah ya danya kafa hujja da wasu dake kafa wata hujja wata hikima ta Allah su ma duka su nawa ne ilgagu ne gaba daya kun bayyana idan mutum ya ce maka kana son mata to ya rena ka ne ba wanda bai son in baka sai ka karbuta da gidanka ba ga bane amma kuma ai kowa danna zuciyar ne ake fa danna zuciyar ne ake danna zuciyar ne aiki kuma in kace zaka biye wa matan nan na wannan zamanin ko to sai iya abin da Allah yi sai iya abin da Allah yi e kawai dama ai ai jihadi ai haka Allah yake son ya gwada yana son ya gwada bayu ne ni Allah ya fada a farkon ankabut ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min min qablihim Allah ce ahsiban ahsiban nasu an ya ƙulu amanna wa hum la yaftanun wai kawai dan dai kace kai ustazu ne a ran ba kai kawai malami ne Allah ya barka ba a jarraba ka shi yasa na ina yawan fada so tari Allah ya fi jarraban malamai a bangaren mata haka ne galiban za ga kawai watan fa kawai je za ta samu number akwai sai tawa da kuɗi fa ta samu number ka ko ka kai hakuri ka ji tsoron Allah malami kawai eh baka da alaka da dare kowa Qur'ani aka ce ka koya mata Qur'ani kawai za ka koya mata duk wani abu da ba Qur'ani ba to bi halitta tsakaninka da ita Allah ya dace da mu wa zakara min hadisi Simak bin Harb an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abihi qala ibn abi dunya ya ambato daga Simak dan Harb daga Abdurrahman dan Abdullah dan Mas'ud Allah ya qara masa an abihi daga mahaifinsa kala yake cewa idza zahara zina war riba fi qaryatin idan zina ta bayyana a cikin al'umma idan zina ta bayyana a cikin al'umma war riba da ta'ammuli da dukiyar riba azina Allahu azza wa jalla bi halakiha sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da halakar da wannan ƙaryar da wannan garin idan zina ta yawaita a cikin al'umma a cikin gari da kuma dukiyar riba ta zamanto abun halalci a mutanen wannan garin wannan laifin guda biyu na sanya Allah yayi umarni da halaka wannan garin mun yanzu zina mata kuma kusan yanzu zina kamar wani wani abu ne na hada wani waye wai gari ake wani wayewa ne wallahi alazim uwa ba sai in kale ka babban birni capital afallahu anhum la hawla wala quwwata illa billah ai zinar ko sai dai kawai Allah ya rufa asiri daga babban mutum da kimar sa a cikin al'umma ana kira shi deje in yazo kowa sai ya miƙe tsaye amma kashi kazami ne mazinaci ne ni ban taba ganin duniya mutum kazami kamar mazinaci ba kazami a duniya kazami kamar mazinaci kuma fa zinan nan annabi ya karantar da mu cewa har abada mazinaci ba zai yi zina ba a lokacin da yake yin ta yana da riga ta imani to kuma yanzu zina ta zama to ruwan dare gaba duniya sai a wanda Allah ya tsare kuma na daga cikin a yanzu daga cikin abin da ke kawo zina a cikin al'umma ko akwai wannan wayar hannu salula portable wannan cellular tana daga cikin abin da ke haddasa zina kware da gaske wallahi akwai matar da za ta daki potanta tsirara ta tura wanda ke take su akwai wanda ta daki hotonsa tsirara tsirara ya tura ma yariya zinar ta kare ba don Allah ai an riga an kare zinar an riga an kare kuma yanzu wani kawai fa akwai da ta kawai ba ta son ta jaji zina amma za ta za ta kamo za ta kamo batsa tana kallo sai da je kawai ta gamsu eh akwai wanda shi ma kawai baya baya bezi nan amma kuma ya kware wajen kallon wannan iskanci wannan kasanta ce Allah ya kare mu to uwa uba ita kuma riba yanzu ta zamanto abin halacci ma a kasan a kasashen mu yanzu bankin ka ja ka baka bashi akwai intere dole akwai abin da za a fidda maka ya ka baka miliyan 1 to zaka mai da miliyan 1 jika 200 ne ko da shi 100 ku shi na manta miliyan ɗaya za a baka amma za ka mai da miliyan ɗaya da jika ɗari uku ko ɗari biyu to wannan abin haramun ne riba ce ko ma'aikatan banki da dama ba su yi hankali ba ba za su sha ba gaban Allah kuma ya kamata gaskiya a ƙasar nan ya kamata a ce mu a matsayinmu na musulmi in har da gaske ne da ake faɗa a gwamnatance kashi tis'in da wani abu musulmi ne to ya kamata a ce muna da banki wanda babu intere a cikinsa. wanda za ka je ka karanci kuɗi ka biya buƙatar kuma ka maida su ko kuma ka kai ajiyar kuɗinka ba a ƙara maka wani abu ina fatar mun fahimta wa fi marasil al-hasana cikin ay marasil na al-hasan al-basri yake cewa idza azhara an-nas al-ilma idan har mutane suka bayyana da ilimi idan mutane suka nuna ilimi a cikin al'umma وضيعوا العمل suka tozatar da aiki ga ilimi amma ba aiki watahabbu bil als bil alsuni suka so junan su ta halussa alsun jam'u lisan lisan mufrad jam'uhu alsun suka so juna ta baki kawai a baki ina son ka a baki ina son ka watabaghadu bil qulub suka so suka kyamaci junan su a zukata a baki muna son juna amma a zuciya kana kyamar mutum wata qata'ul arham suka yanke zumunta ba sa sada zumunta la'anahum Allahu azza wa jalla sai Allah ya tsine musu albarka idan al'umma ta nuna ilimi ana jiran kai magana ya maka naqadi kusa yanzu duniyar su kenan ko yanzu daliban ilimi ta kai sau akwai wasu dalibai ma saboda tsabar shi ladabi malamin da ya karanta da kai littafai da dama min gilafin ila gilaf wai shi yanzu kake jiran yayi magana kace yayi khatau lugawi kai dan uban ka bai kanta ka gane addini abun akwai zafi a cikin al'amuran fa akwai malaman da Allah ya ba su hakuri mala irin su Abubakar Gumi alaihi rahmatullahi Allah ya ji kansa ya gafarta masa malam zai karatu a ce a ce malam kawai nan kuskuren lokaci ba dai kun gane ba a ce an ci mutuncin nawa yace kun dai fahimta to a tsara gaba eh daga baya an gyara nahwa a fahimci kadiyar akwai wanda ta jami'ar islamiyya ya dawo sai ke ce wanda daga cikin malamai wai da cizawan malaman nan ba sa da nahawu ba sa da balaga ba sa da sarfu wace ce kai sai ce masa wane yace ka bi a hankali yace ba dan da Allah ya kaddar malaman nan ba sun yi wa'azi har babanka ya gane kake makaranta yanzu da sunanka a wulo wallahi cikin al'umma eh ka bi a hankali da wannan rashin nawo suka al'umma ta fahimci karatun to yanzu muna cikin wani duniya ta critic duniyar naƙadi kana magana kawai daga kawai kuma wani criticism kana ganin sa wallahi lazin ka san ba dan Allah bane manufar ba Allah bace kawai dan neman suna ne kawai ai nayi malam wani rahmatin risemi yo ai kake ka fara annabi ma ya masa martani bulanta na wani malami yo ba wani malami a duniya da bai kuskure ba sa a duniya wani malami da baya kure shugaban halitta ne da yake shi kadai ma'asumi Allah ya kare sa duk da baya kuskure kuma ayo manzon Allah raddi ba haka bane so nawa aka yi manzon Allah hijai aka masa raddi har kai har ta din annabi sai da aka masa aka masa raddi cewa ai ai diyan sa maza ba su zama duk sun mutu balantana kai farahula kawai to idan aka nuna ilimi sai aka zo kuma yanzu wanda zai zo ce kaza da kaza in aka zo kotan aiki sai kai kuma eh training e ba abin da yake yi na aikin alkhairi ba wani abu da yake ba wani dalibi guda da ya karanta da shi littafi min gilafin ila gilafi ya sauka masa da littafi ba shi kawai hayaniya ce ba wasu mutane suka fahimci addinin ta hanyar sa babu ga karatun amma kuma babu aiki sannan kuma za a ta nuna muna tare su wane muna tare muna tare amma a zuciya ta ciki na ciki to kaga wannan gabar malam tafi kowace matsala da wannan kha'inci ne yaudara ce yaudar addinin Allah ne ku nuna kuna tare a baki amma a zuciya ba haka ba ina ba ta mu fahimta kuma yanzu wannan abun ya yawaita a cikin musamman da Allah ya jarrabace mu da sharrin kungiyanci a wannan kasar kungiyanci wani yana kungiya kaza wani yana wani kungiya kaza sai abun ya zama to rikici shikenan ko kuma wani dalibin wani ne wani dalibin wani ne sai a baki ana tare amma a zuciya Allah ɗaya sun abun da ke tashi a cikin zuciya shi yasa malamai da suka karantar da mu Allah ya ji kansu ya gafarta musu sun iya nasu kokari wajen dora mutane akan tarbiyya to amma mu yanzu musamman matasan malamai suke tasowa galiban babu da tarbiyya cikin karatu mu babu da tarbiyya wajen karantarwa da kuma mu karankawo nan wani malami kana ganin shi ka sai isturuka wallahi dan daba ne kana ganin shi ka dan daba wallahi kada yake suka tarbiyantar da al'umma ina sauraron wani malami lokacin da aka doke aka doke garkawi malami na na Kaduna daga cikin malamai suka suke hidima wa addini bayan an doke sa aka da, da aka maido shi malam yayi arwalla kawai ya shigo masallaci al'umma ta taru ana jira malam ya bada labarin abin da faru da shi budar bakin malam sai ke cewa waɗanda suka yi doke su suka yi garkuwa da shi har juma'a ɗai rasa juma'a ɗai a rayuwarsa ta dalilin su wallahi ya yafe musu kuma Allah shi yafe musu bai buƙatar a je kiyama don su Allah ya tsaida shi a bata musu da lokaci malam ce mu jira muke malam kawai fara tsura mu ce mu ce amin a tsine musu mu ce amin saboda an karantar da su tarbiyya to mu wannan tarbiyyar ce ba ma da kullun kokari muke mu yi mu ta gano kurakuran malaman mu muna cin gyaran ba shi ba zaka ji shi malamin a kurakuran da yayi baka san abin da Allah ya karɓa to kai kai naka yo kai kaje kai kura kuskuren nayi mana Allah ya dace da mu kuma sai aka so juna ta hanyar hanyar nuna baki da baki yana son juna amma a zuci ba haka bane wata ghab wata baghadu bil qulubi wata qata'ul arham ba sa da zumunta la'anahum Allah sai Allah ya lance su azza wa jalla inda zalika a wanda a lokacin suka yi wannan gabar fa asammahum sai Allah ya makantar da su ya kurmutar da su ba sa taba jin gaskiya su fahimce ta wa ama absaru kuma Allah ya makantar da idanunsu ba sa ganin gaskiya ba ta su bita wa fi sunan ibn majah wannan hadisin ibn abi duniya ya fitar da shi hadisi ne wanda yake suka ce hadisi ne ya fi abin nan mataki na hadisul hasan wa fi sunan ibn majah min hadisi abdullah ibn umar bin al-khattab qala abdullah dan umar dan khattab yake cewa kuntu ashira ashrati rahatin ina cikin mutane guda goma min al-muhajirin daga cikin mutanen madina makka inda rasulullahi agun manzon Allah da muke zaune mu mutane ne guda goma da muke zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi sai manzon Allah ya fuskance mu da huskarsa fa qala sai ce ya ma'asharal muhajirin ya ku taron mutanen makka khamsu khisalin dabi'u guda biyar dabi'u guda biyar a'udhu billahi an tudrikuhunna ina neman tsarin Allah Allah ya tsare ku kakkuriske su ina neman tsarin Allah Allah ya tsare ku kakku da suke wa'annan ababen sai yake cewa ma zaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bit ta'uni wal awja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw annabin Allah ya ce ma zaharatil fahisha abun kiyama ba zai taba bayyana ba a cikin al'umma hatta a'lanu biha har ta kai suna suna yada ana tallata wannan abun na na alfasha illa butulu bitta'uni face Allah sai ya jarrabe su da da annoba sai Allah ya jarrabe su da da annoba wal auja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw da kuma rishin lafiyar da kakanni da uwaye suka wuce ba su san wannan rishin lafiyar ba idan kaga al'umma ta yawaita yin alfasha to Allah zai jarrabe ta da annoba da annoba da kuma rishin lafiyar da al'ummar da ta gabata iyayensu da suka mutu ba san da wannan abun ba yanzu mu yanzu kasar nan fa a kusan duk abin nan ai kafafen sadarwa na kasar nan in ba ɗaiɗe ku ba to ana tallata abin da ya shafi zina ba ku fahimta ba hanyoyin tallata zina a ƙasar nan suna da yawa daga cikin hanyar da ake tallata zina akwai hanyar kokowa dan kokowa nawa ne kuka ga a hotonsa an malla a hanya a gehen sa akwai kafot na'am me ake tallatawa wai hada cewa wai wai hula aminir sa a wuta ba eh a wuta aminir kika ce kware da gaske wai hula aminin sa kaga tallazin ce ake yi ina ina me mata ina ina ina ina ina ina kafot na'am mutanen maza ke amfani da ita me yake tallata ce ko ba tallata wace yake tallata ce yake kaga har ta kai abun ana nuno a fili wai ga hanyar da za ku bi ku doki rishin lafiya ku kai doki ciki wannan ba talla alfasha bace sannan kuma rishin lafiya nawa yanzu nawa mutum al'ummar mutane suke fama da shi wanda da baya ba san shi ba yanzu fa da an yi lokacin da in ga an ce mutum na da diabetes ko sai mai kuɗi ba haka bane masu kuɗin da ne saboda cin daɗi ya musu yawa to mu mu yanzu talakan da bai biya aje bai ba wani ajiya ba kuma ga an ce da diabetes kuma ba abin da yake sha sai horawa idan ma yanzu an hana mai an ce shi kuma shin da kere can da baya ba a san wata sida ba wata duk ba a san yanzu wanda ya shekara goma sha biyar cikin kabari in ka taddo shi ka ce mai ebola bai san ebola ba in ka ce mai corona bai san corona ba ba ka bane ba san su ba amma yanzu fa kullum rashin lafiya ta ƙara fito akwai yanzu rashin lafiya da kullum ta fito suke yi to wannan dalilin fitar rashin lafiyar sabon Allah ne sai ya ce wala naqasa qaumul qaumul mikyala wal mizana illa bturu bis sinina wa shiddatil mu'unati wa jawri sultani ba wasu mutane da za su tauye ma'auni da mizani abun awo sakeli ko kuma metir da za a rage sa a cikin kasuwanci ana tauye ma'auni face sai Allah ya jarrabe su bisini da shekaru Allah zai jarrabe su da shekaru na wahala wa shiddatil mu'una da kuncin rayuwa da kuncin rayuwa da kyar ake kai ake samu abun kai ake ake samu abun da za mutum zai kai bakin bakin sa wa jawri sultan da kuma azzalimai shugaban ne jama'a kun fahimta dala ku dibi kasar nan akwai abun da talakawa suna jayo akwai abun da masu kunyi suna jayowa harkar tauye ma'auni harkar ta yan kasuwa tauye ma'auni a cikin ƙasa na daga cikin abin da ke sanya Allah ya jarabe mutane da abu guda uku ai shekaru ana fama da kuncin rayuwa ana fa ana ai shekaru ana cikin wahala na farko kenan ko na biyu kuncin rayuwa kuncin rayuwa yanzu fa kasan nan wallahi alazim wallahi a ƙasar nan akwai mutumin da gari wannan gari birge sai yake yi akwai wanda zai zo ya kwanta wallahi abinda zai ci ma bai da abinda zai ci bai da to uwa ba ka dibi makociya Najeriya ai can shakundumci a ji wanda ke jin labari wata yariya da Allah ya mata rasuwa bayan an dawo daga jana'izarta mahaifinta ke ba da labarin abin da ya faru a cikin jihar Kano abin ya faru abin da zai za su ci ne ita gata ga babanta ga mamarta ga kannanta kuma abin da ake samu na a ci so da ake samu abinci a gidan kuma bai wuce kannanta su su iya bai mutum guda zai abinci mutum guda ne haka yariyar ta hakura cin abinci ta shiga azumin dole kuma azumin nan fa daga ruwa ta yi sahur da ruwa ta buɗe baki da ruwa shi ne kawai abin da ke samu ta ci har yiwa ta kai ta ƙarshe yiwa ta kai ta ƙarshe duka wannan alama ta cewa al'umma tauye ma'auni ya yawa a ciki saboda matsalar tauye ma'auni ba sai da Allah ya saka da sura su kutum akan wannan abun suratul mutaffifin ko wailun lil mutaffifina alladhina yaktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw waznuhum yukhsirun ala ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين to har yanzu mu ma nan muna da irin wa'annan ƴan kasuwan da ba sa cika ma'auni da ku ji tsoron Allah ku dinga cika ma'auni sai ke cewa kuma abu na uku Allah zai dora musu azzaliman shugaban ne a taware kuɗin ku ana canyewa iya abun da aka take kenan yanzu a ƙasar nan fa duk wanda aka yi aka yi nome kinsa wani minister ko wani DG ko wani shabdi cabinet ko wani SJ ko kuma wani wata gaba dai haka to hanya ce ta so ake kawawura kasata ba ka bane sai ka iske mutun kai malam fa wallahi alazim ni na san mutuna da kafin wannan gwamnatin ta shekara 13 ta zo billahi ladi bai da gidan kansa gidan kansa bai da amma da aka zo aka yi wannan shekarar goma ko da aka ji malam gidajensa wallahi ba sa kilguwa ana dama da su cikin siyasar da gaske zai iya kira shugaban kasa su yi waya da shi minista zai kira kan ajima malam gidaje haya kowa yana bada haya to kaga hanya ce mu muke jawo kanmu fa shi yasa Allah yake cewa ma asabukum min musibatin fabima kasabat aydikum duk abin da kaga ana ciki fa wallahi ba wani bane ya ja muna mu ne muka ja mu kanmu Allah ya rufa muna asiri sai ce wa ma mana qaumun qaumun zakata amwalihim illa mun'ul qatra ba wata al'umma da za ta hana zakkar dukiyarta da Allah ya dora ta dinga fitarwa tana bayarwa face Allah sai ya hana musu ruwan sama a illa mun'ul qatra minas samai sai Allah ya lamsa ruwa daga sama sama Allah ya cika ta ruwa idan masu kuɗi suka kasu suka kifid da zakkar da Allah ya ce su fitar to kuma sai Allah ya jarrabe su da dami da da da abun nan rishin ruwan sama yace falawlal bahaimu lam yumtaru ba dan da dabbobi ba tumaki da awaki da jakai da Allah bai ruwa ba albarkacin su ne kawai kadai Allah ke sa yana ruwa yace kaga wannan shi ma wannan matsala ta ta hidda zakka akwai wanda suna hidda amma ba su hidda da kyawu kuma matsala ba a ga musu gaskiya kai arama ba a ga musu gaskiya ba yana wannan mamaki wala Allah malaman suke kusa gare su da kar a goge su cikin list to ai me sauki ne dan Alhaji ya goge ka a listin sa matsalar Allah ya goge ka a listin sa shine matsala eh wallahi matsala ce mai sauki dan Alhaji ya goge sunanka a qa'imar sa amma babbar musiba shine Allah ya goge sunan sa sunanka a qa'imar da take waje cikin bayan sa nagartattu Allah ya dace da mu a hidda ba a raba yadda ya kamata wanda ya kamata a ba ba su ya kamata a ba ba hukum bai da duk ana wannan wanda ya kamata a ba ba su ake baiwa Allah shi yahe muna Allah shi yahe muna wala wala khafara qaumul ahda illa sallata alaihim alaihim aduwahum ba wasu mutane za su dinga walwala alƙawali su dinga walwala alƙawali suna tozartar da alƙawali face Allah ya dora musu makiyinsu min ghairihim daga waninsu daga wani wuri sai Allah ya kawo musu Allah ya kawo musu wasu mutane da za su jagorantar da su ko makiya ne a gare su fa akhadha fa akhadhu ba'd ma fi aidihim sai su kama abin da ke wajen sai duk abin da suka mallaka su dinga kwacewa sai ce wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu fi kitabihi matukar kuma al'umma da Allah jagon da Allah ya dora musu ba su yi aiki da littafin da Allah ya sabkar ba aka watsar da shari'a ta Allah aka kirkiro wani article article na na kahirci ba kahirci bane wasu article article aka kawo aka sanya aka bar doka ta Allah to illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum sai Allah ya sanya fitina tsakaninsu su duk gwamnati da zato duk gwamnati da ta ce za ta yi aiki da demokrasi ko to ka tsaya ka kalla farkonta da ta wallahi ba kwanciyar hankali a ciki su ana zaune ne kawai Allah zai sanya musibar su a tsakanin su su ne musibar su ne musibar in ka ga shari'ar Allah an aje an doko ta shari'a da aka tsara wadda ba ta Allah ba to ba shakka Allah zai dora zai sanya fitina tsakanin su ba yadda za a yi a daidaito kuma ku tsaya ku kalla da kyau malam Allah ya dace da mu Allah ba lokaci ko ku kwana anan abinda mun ka faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kwana in Allah da zamu yi gudu kware da gaske zamu dan yin ruga da gudu insha Allah kafin kafin azumin ya zo samu a ce mun dan mun dan shiga inda akwai gaban da kamata a ce mun kai ya kamata mu mu kai a littafin da aka zamu za mu rage dogon bayanin kawai ta karantawa insha Allah Allah subhanahu wataala ya datar da mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh